مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق نعم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya suna da ke wannan unguwa ta kantami a nan fadar jihar gobe domin ci gaba da darasi da muke cikin alkur'ani mai girma a waɗannan darare na wannan wata mai alkari wata ramadan yau muna yini na asabat wanda yau ya yi daidai da 24 ga wata ramadan yau hijira na da shekara 1444 idan ba manta ba muna cikin suratu hudin alaihi salam karatu ya tsaye da mu karshen aya ne nan ba ta 95 a jiya ya kuma insha Allah za mu tashi aya ne nan ba ta 96 a wannan sura mai albarka suratu hudin alaihi salam na
bismillahir rahmanir rahim ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد to ita wannan sura dama daga cikin mawdu'uhar ra'isi akwai al-qisasul anbiya a cikin ta akwai kisoshin annabawa wanda muka fara da annabi nuhu alaihi salam sai annabi hudu alaihi salam sai annabi salihu alaihi salam sai annabi ibrahim alaihi salam sai annabi lutu alaihi salam sai annabi shu'aibu alaihi salam yau kuma za mu shiga magana kan annabi musa alaihissa sai allah ta'ala ya ce walaƙa da arsalla musa bi ayatina wa sultanin mubi hakika mun turo annabi musa alaihissalam bi ayatina da ayoyinmu da kuma sultanin mubi ne hujja bayyana annabi musa ya zo da aya kuma ya zo da hujjoji bayyanannu malamai suna cewa babu annabin da aka tara masa mu'ujiza da yawa kamar annabi Musa da Isa domin wajen wajen wanda aka tura shi ta kadari fitinane ne amma yadda yasa Allah ya tara masa mu'ujizoji masu yawa domin duk abin da Fir'auna zai yi to ita wannan mu'ujizar dole za a gane karin Fir'auna wannan shine hikimar da malamai suke faɗa annabi musa alaihi salam an tara masa mu'jiza wajen guda tara wanda a galabiya annabawa daidai ake ba su wani guda biyu amma shi shi da allah ya girke mai mu'jizoji guda tara kuma kowace mujiza sai da ta fito ta yi aiki irin nata kuma kowace mujiza da ta zo sai da su ɗin waɗancan mutanen suka yi kamar za su tuba kamar za su bi in Allah ya yi abin kuma sai su koma ba domin fitina irin ta bani isra'ila da taurin kai irin nasu daga cikin abin da ya shahara cikin abin da Allah bai alaihi Musa alaihi salam akwai aliyatu wal asa Allah ya bayyana mu'jizar hannu wa tumum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatin ukhra annabi Musa idan yayi haka da hannunsa ya haɗe su a jikinsa idan ya fito da su ba wanda zai iya kallon su tamkar rana za su zama wannan aya ce da Allah bai annabi Musa alaihi salam sannan ya bani sanda idan annabi Musa ya ajiye sanda sai ta zama mucijiya hayya tas'a babban mucijiya tana jan kasa tana tafiya kuma in ya ga dama ya taba kaya su ta koma sanda ya yi ci gaba da yake shi ita ma wannan mujiza da shi Allah ta'ala ya biyo annabi Musa alaihi salam sannan ga infilaqul ba'a annabi Musa alaihi salam daga cikin irin mu'ujizar da Allah ya bashi dai daukar da nan ya bigi ruwa sai hanya ya bude a karo hanya a bi a tafi kuma ruwan ya kafe da izinin Allah subhanahu wataala shi ma nan aya ce tsari ba zai wannan sannan Allah ya bi annabi Musa a taura din kanta littafin a taura din wanda aka saukar masa iya cikin mu'ujiza da Allah ya bashi sannan ya saukar masa da al-tufana wal jarada wal dafari'a wal qummala wal dama ayatu mufassala aiko musu da tufan ruwa wal jarada da fari wal kummala da kwarkwata wal dafadiya da kwadi wal dama da kuma jini ayatu mufassala duk wannan ayoyi ne da Allah bi annabi Musa alaihi salam domin wajen wanda zai je ta kadari ne mai girman gaske kafiri ne na gwadawa a gari fir'auna yayi ta kadarin a bayan kasa to Allah ya ce shine ya turo annabi Musa bi ayatina wa sultanin mubin da waɗancan ayoyi da muke bayaninsu sannan kuma da hujjoji bayyanannu zuwa gawa annabi musa aka tura shi sai ya lace ila fir'aun zuwa ga fir'aun wa mala'i da fir'auna da kabilin nashi almala'u su ne manya-manya a shirafar ƙaunin ke masu faɗa aji su ne mala'u to da fir'auna da mala'u nasa irin su hamana irin su ƙaruna duk suna cikin mala'u da fir'auna to bayan fir'auna da su mala'u ɗin sai Allah ya ce aji a faɗa musu gaskiya fir'auna ba Allah ba su ajiye wannan shi masu yi bi Allah gaske kuma annabi musa da neman su ake dama za a kama ya kai shi domin ya yi kisan kai da kuskure ya yi gudun hijira ya koma madina daga nan ya zama shekaru takwas zuwa goma a hanyarsa ta dawo gida ta dawowa gida ko da abin ya lafa a hanyar dawowa sai Allah ya masa wahayi ce tafi ga Fir'auna ya je isar da sako daga nan annabi Musa ya ce Allah to ina tsoro fa kasu kashe ni domin na yi musu laifi yace a ba za su iya ba ka tafi ina ganin ka ina kula da kai ba abin da za su yi domin Allah shine mai yi da ai duk wanda ya yi to Allah ne ya ba shi dama yi in bai ka dama ba wallahi ba za ka yi ba duk dabararka duk ƙarfinka ba ka isa ba sai Allah ya ara ma rana sannan za ka yi fir'auna duk dabararsa da hilarsa da ƙarfinsa dole iya ji iya gani annabi mutum ya dawo kuma ya zauna a gaban sai masa wa'azin amma bai sami damar kama shi da zana kai shi ba domin shi Allah shine alqadiru ala kulli shi mai iko akan kowa da kowa Allah ya ce tafi zuwa ga fir'aun ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna ga kabilin nashi sai Allah ta'ala yake cewa fattaba'u amra fir'aun su wadancan manya-manyan sun bi ba sun bi umarnin fir'auna ba fir'auna suke yi wa da'a suke bi shi ba haka Allah ya faɗa da Musa duk manya-manyan kasar Misra a lokacin suna yi wa fir'auna da'a duk abin da ya faɗa bin sa suke yi ne fattaba'u amra fir'aun sai Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid shi kuma umarnin fir'auna ba shari'a bane duk abin da fir'auna zai faɗa babu shari'a cikin sa ai laysa bi sadidin ba magana bace da kekiya magana ce ta shirme ta girman kai ta fajirci duk abin da fir'auna yake faɗa ke daga nan me ba يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار النار Mm.
وبئس الورد المورود Allah ya ce ya kalimu kauma fir'auna zai shiga gaba zai shiga gaban mutanen su bi shi a baya a ranar alkiyar fir'auna iya gaba duk al'ummar da ya bata suna bayansa kamar mai tambaya zai ce ina zai kai su sai Allah ya ce fa aura da humun nara zai je shigar da su gidan wutar jahannam la haula wala quwwata illa billah shi zai jagorance su da kansa iya gaba suna bai sa baya shi yasa ka kula da wanda za ka yi ka kula da wanda za ka yi wa da'a in ka yi wa ɗan wuta da'a wallahi za ka bi shi ka da wuta domin Allah ya ce yau mana da kullu unasin bi imani a ranar alkiyama duk shugaba zai tahi da wanda suke mai da'a da biyayya zai jagorance su ko su tafi aljanna ko su tafi da sun girfasan ba za ka tafi aljanna ba dole sai ka bi wani wanda ka bi aljanna shi yasa mu abin bin mu'amala bi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yi muke bi ba ma bin hanyar kowa ba ma bin dariƙar kowa sai tasa shi muke fatan mu shiga zugarsa mu tafi aljanna amma duk wani mai dariƙa mai kungiya ya rike kayansa mu muna karkashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma shine ya faɗa yake cewa dukkan wani mai zunubi to sai Allah ta'ala ya tada shugabansu na duniya ya jagoranci sun tafi ta a jiya ne ko shekarun jiya muna maganar mutanen annabi lura da islam to duk wani mai luwaɗi yanzu a bayan ƙasa to tare da mutanen annabi lura zai wuta tare da su a ƙarƙashin jagoran su zai wuta duk wani fitinannen shugaba a zalimi mai kama karya to fir'aun ne jagoransa zai jagoranci su tafi wuta duk wani wanda dukiya ta sa shi girman kai ta sa shi fajirci to da da ƙarun da za su tafi wuta shi ne shugabansa duk wani makiyin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko a fili ko a ɓoye to abuja yin shi ne shugabansu shi ne zai jagoron su tafi su fara wuta duk wani mai taɗafi tauye mizani da cutar mutane wajen awo da aunarwa to mutanen annabi sha'aibu su ne shugabanninsa da su za su jagorance su tafi wuta to shi ne abin da Allah ya tsada ya ce fir'auna ya ƙudu mu ƙauma huyo balkiyama zai shiga gaban mutanensa ranar alkiyama fa'aura da humuna ai fa'ada kala humuna ya shigar da su wuta haka Allah ta'ala ya fara wa bisal wirdil mawrud kai wannan karatun ai bai mimiti da yawa qur'ani ba daga jin abun kasan dai ba da ne bisal wirdil mawrud irin wannan kalmar sau ɗaya ta zuwa qur'ani kuma ta zo ne akan fir'auna kuma ta zo maganar wuta ce Allah da kansa ya ce tir Allah wadai da irin maganganar da fir'auna zai je da mutanensa hanyar da ya bi inda kwazazzaban da ya biya faɗa wuta da mutanensa Allah ce Allah wadai da wannan hanyar shi ne ma'ana bilsal wuridil mawudu alwuridu shi ne kamar mashaya ko hanyar da aka kore ta ana yi ya ce wirid ana take hanya ce korariya daga nan zuwa kaza an san wannan hanyar bil ta ake yi an fahimta to sai Allah ya amfani da irin wannan kalmar Allah hanyar da Fir'auna zai biya kai mutanen sauta hanya ce sananne a gurin da in ya tashi wannan zai bi kuma za su bi shi to sai Allah ya ce wannan matafiya irin ta Fir'auna da mutanen sa Allah wadai da ita Allah da kansa yake wadai da inda Fir'auna zai kai da mutanen sa Allah ta'ala ya tsare na'am وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Allah ce Fir'auna da shi da mutanensa utbi'u ana bibiyar su fi hazihi ma'ana fi hazihi hayati a wannan rayuwar ta duniya to Allah ya kaddara wa mutane bibiyar Fir'auna da tsinuwa kaga mu ba mu taba garin Fir'auna ba ba dan Qur'ani ya zama mu san shi ba to amma a kullun aka ce Fir'auna sai ka ce Allah zai masa albarka in ka ji mummunan aikin da yi in ka ji takurawa musulmin annabi musa da yi da yanka maza da barin mata da takurawa da zalunci to wallahi sai ka ji kai ma ka ce allah tsiri masa albarka to shi ne allah ce utu bi ufi hadhihi la'ana tun a duniya mun bibi bayan fir'auna da zinuwa tun a duniya yasa kai kokarin shuka abin kirki ka tafi kabar shi dan in ka bar abin tsiya ka tafi kabar shi wallahi tsinuwa ta dinga bunka har kabari ka kenan kuma shaidun duniya su ne da kiyama haka manzo Allah ya ce wata rana wani bawan Allah ya mutu sai Allah ta'ala yake tambayar mala'iku domin ya bar wata wata izina a duniya yake cewa da kuka dauran wannan bawan Allah me kuka ji ana faɗa bayan ya mutu suke cewa ya ubangiji mun ji wallahi mutane suna taiban sa wallahi al'ummar da ya mutu cikin suna taiban alkhairinsa sai Allah ya ce wa mala'ikun to su su sun san yanda yake ne yanda muke da shi sun san irin laifin da yake sai Ismail ya ce Allah ya su zahiri suka sani ba san ba ɗin ba abin da ya bayyana suke asisin akai shi sai Allah ya ce to tun da dai har bayi na ya zauna da su lafiya ya kyautata musu har suna yabansa to ni ma laifin da ya mun da ya yi haka manzan Allah ya bada wannan lamarin laifin da yi wa Allah Allah ya yi domin ya zo da al'umma da fi har suna yi masa bayan mutu ka san irin me za ka bari a wannan rayuwar bayan ka kuma baka isa ka hana mutane sharshin bayan labarin idan ka mutu ba idan alkhairi ka dasa wallahi sai sun yabe ka sai sun ma addu'a ko ba su san ka ba idan sharri ka shuka wallahi sun tsine ma albarka kuma sai ta yi tasiri a rayuwar ka alayyar gadon fir'aun ayyuka ya shuka ne ba mu san shi ba ba mu yi zamani da shi ba ƙur'ani ne ke ba mu labarinsa amma har yau mun tsine masa albarka domin mai ya bar tsiya ya tafi ya barta wa utubi wa fi hadhihi la'ana Allah ya ce muka bibi bayan fir'auna a wannan rayuwar ta duniya da tsinuwa an gane ko mun bibiye shi da tsinuwa duk inda aka kanta kissarsa da labarinsa sai an tsine masa albarka sai Allah ke cewa bayan ita wannan rayuwar ta duniya an bibiye shi da tsiniwa sai ce wa yawmar qiyama haka ma ranar alkiyama Allah zai tsine masa albarka la hawla wala quwwata illa billah za a nesanta shi da shiga rahmar Allah sai Allah ta ce bi sarrifidil marfud ai taro irin na firani ne arrifid asalin rifudu shine taro a ciyar da mutane abinci an gane ko ko irin waliman nan ko aka Allah ya ba wani fata ka kira abokanka a yi abinci mai rai da lafiya a shayar da su ruwa mai kyau to wannan laraba suna ce masu rikitu ayyawa ne ya tattara abokansa an ci an sha hani an mari'a to irin wannan taron shi ne rikitu al'umma suna taruwa da yawa to sai Allah ya amfani da irin wannan kalmar anan ya ce fir'auna ai sun saba taron holewa a duniya irin wannan a gwangwaje a hole a yi duk abin da aka dama to wancan taron da suka yi a duniya irinsa yau za su yi amma a za su yi a wutar jihannan za su irin wani taron yi ne bisa rafidil marfu irin taron da fir'auna yake yi da mutanensa allah wadai da shi domin zai kai su zuwa ga wuta zuwa ga halakar da ba za a iya fitowa ba na'am daga nan ba ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد أنا كفا موتي مالا من تفسير يشي فهذا يدل على أن من اتبع غيره على ضلال wannan iya nuna cewa duk wanda ya bi wannan sa a bata ka san wani batacce ne kai bi shi to huwa ma'ahu fi azabil akhirah mala abubakar mahmud gumi ce to kuna tare da shi azabul lahira in dai ka san wani batacci ne ka bi shi ka rufe idon ka ki gaskiya dan kawai kudayen abin duniya ka bi shi akan san zuciyarsa ka sani to wallahi summa tallahi idan ya fada wuta sai ka rike gaba da gaba shine kaida wannan wala ya'dir bi jahalin malice ba za a taba baka uzuri da jahilci ba in dai ka sani ba adali inzar fi duniya bayan a duniya an zo an gargaɗe ku an ce duk wanda yake kan ɓata ka ribe da shi ba ka yi mashi in za ka iya masa wa'azi ko zaman ka da shi zai amfani shi ya daina ya daina amma har in ya taurare ya zamto aikinsa kenan ba ja da baya to ka ribe da shi in ka sake zai shafe ka da musifa ko wani yana ya sa manzala ce la ta'ata li makhluqin bi ma sifil khaliq babu saba wa Allah wajen da'a ga mahalicci duk mutum inda za ka biyi kansa ko ka saba wa Allah to Allah ya kama masa a ba kai shi ai ban yali ce gaba ba shi kirki da kwanakin ka ba ba shi ne mai ajalin ka a hannun shi ba ba shi ne da wuta ba shi ne aljanna ba to karbi da shi mana me zai ma dama a duniya ko alwali kuma ko ka so ko ka ki sai ko raba duniya kwara ma ku yi haduwar alkhairi ku yi rabuwar alkhairi amma an ku kai haduwar tsiya to wallahi a lahira ma sai kun haɗa kan wannan tsayar shi ne ƙa'ida da ƙura'ani ke faɗa mana sai allah ta'ala yake cewa a zalika min an ba'il ƙura wannan shi ne yanzu kuma magana ta dawo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika min an ba'il ƙura na kusuhu alai wannan labarin fir'auna da annabi musa iya cikin labari wanda ya faru a alƙariyoyi alƙura jami'in ƙura ne a garuruwa birane kafin zuwanka da abubuwa suka faru to wannan iya cikin labaran da muka isanta mashi na usbu alai muka zo muka baka labarin abin da ya faru in detail ba ƙari ba ne abin nan da muka faɗa ma to shi ne ya faru kuma shi ne zai faru da fir'auna abubuwa lafiya daga waɗannan garuruwa da muka baka labarin su min na ƙa'in akwai wanda har yanzu garin iyanan ina ƙa'in kamar gunda aka halakar da sun mudawa ko adawa akwai burbishin gun duk ana zuwa kallon gidan tarihi ana gani kini min aqaib daga cikin irin wanda muka musu balbalin bala'in nan akwai alƙari da har yanzu tana nan a tsaye ko kuma ga fir'aunan da ake magana har yanzu gawar su tana nan kini min aqaib wa hasid akwai kuma alƙari da babu labarin ta Allah ya ruguza ta ya daidaita ta ba wani abin da zaka ji ga alamar kuma babu shi an ce irin wanda shi ne kamar mutane annabi nuna alaihi salam su gumma a tarihin jama babu allah ya yi daga daga dago sai dai area mun a tarihin akwai area can kasar a kasar palestine ne wajen sudum birnin sudum ake shago iya can jaza'a gaba ta dauke din a nan gudu amma ba wani abu da za ka je a tarihin ka gani abun babu shi akwai kuma wanda allah ya bar tsayayyun gidajensu ko kangwayensu har yanzu suna nan shi ne min haƙa'imun wasi garuruwan da muka ruguza a kan saɓan Allah akwai wanda suke a tsaye suna nan har gobe za ka iya zuwa ka gani akwai kuma wanda Allah ya ruguza su gaba ɗaya ba abin da aka bari shi ne ƙa'im kama na amir akwai wanda suna na a gini hasir kuma kirabur akwai wanda sun ruguje ba mu alam masu gaba ɗaya daga nan mai Allah ya ce وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم na'am فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما na'am لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
Allah ya ce wa zalamna da aka ce aka bada labarin annabi Nuhu alaihi salam annabi Hudu annabi Salihu a gangaro zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Shu'aib da su mutanen Fir'auna sai Allah ya ce wa zalamna wallahi ba zalunci su muka yi ba duk abin da kuka ji an rusa su an dammara su an cakuɗa su an girbe su gaba da an raba su da duniya sai Allah ya ce wallahi ba zalunci su muka yi ba wa ma zalamna ba mu zalunce su ba da ɗai ba mu zalunce su ba bi ilahikin da rai da ba mu halakar da su ba kawai ba su mana laifin komai ba Allah ba zalimi ba ne walakin zalamu an fusahu sai Allah ya ce amma su ɗin dai wallahi sun zalunci kawunan su ne sun zalunci kawunan su inji Allah ba a zalunce su ba zalamu an fusahun bil kufri wal ma'asiya sun zalunci kansu wajen kafirci da kuma sabon Allah wannan shine babban abin da ya ja musu musiba zalamu anfusahum bi shirki wal ma'asiya wajen shirka da kuma sabon Allah sai Allah ya ce fa ma agarat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah duk abin da suke kira koma bayan Allah ko abin da suke bauta koma bayan Allah fa ma agarat anhum bi wadace su da komai ba bi wadatar da su ba ko bai isa ya tsire musu wani abu abun Allah yasa duk abin da za a kama in dai ba Allah bane da manzon Allah ka kama shirme zai tsinki kuma za ku rabu da shi yasa Allah ya ce duk abin da ya kai zuwa ga kafircin nan wallahi a lahira ba abin da zai amfane su amma agalan an ba abin da zai wadace su ba zai ƙara musu ba ba zai kuma rage musu ba ba zai tare musu azaban Allah ba ko ba zai iya kai zuwa ga ramin Allah ba ko menene shi yasa ka bi Allah ka bi manzon Allah sai ka samu salama an fahimta fa ma agana annum alihatuhum allati yad'una min dunillah duk allolin da suke bautawa ba Allah ba da wanda suka sa su fajirci da kafirci sai Allah ya ce fa ma agana da annum ba abin da suka amfana musu ba su tsare musu komai ba min dunillahi kai min shay'in lamma ja'a rabbi lokacin da Allah ya zo da umarninsa ya zo da al'amarinsa na halaka da azaba to ba abin da isi tare wannan azaba ainihin jiyan da aka halakar da waɗancan da ruwa waɗancan da iska waɗancan da tsawa waɗancan da tsawa waɗancan aliha sabilha ai suna da ƙarfi ai suna faɗa a ji da ƙarfinsu da gumakansu ya tare azabar bai zo ba to kaga tun a duniya ba tun a duniya idan Allah ya sako da azaba ba wanda ya sai tare ta to balantana kuma a je lahira ballantana a jiya ya a duniya ma in Allah ya so ya kama kai karya ka wallahi ba wanda zai hana shi ballantana kuma a je lahira gunda za a yi hukunci da isani saboda ka in Allah ya yi magana to magana haka take babu canjawa an fahimta to Allah ya ce ba abin da suka amfana musu lamma jaa amru rabbik a lokacin da al'amarin ubangijinka na halakar da su yazo wa ma zaduhum ghayra tatabi su waɗancan alloli da shugabannin su a bada ba su kare su da komai ba sai hasara tattibi ba shi ne takasir hasara da taɗewa bin su bai amfana musu komai ba sai hasara da taɗewa na'am aya ta gaba وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah ce wa kadhalika akadu rabbika idza akada alqura haka nan ubangijinka yake damka yake ruko ruko mai karfi idza akada alqura wa hiya zalima a lokacin da ya damki alqarya a matsayinta na azzalima ai bi sababi zulmu ahliha domin abota alqarya sun yi zalunci don Allah ya kama su kamin Allah ba a kubucewa inna badashi rabbika la shadid hakika damkar ubangijinka mai tsanani ce ji Allah in Allah ya kama alƙarya ko ya kama mutum to irin wannan kamun da Allah yake ba a kubucewa ai duk wannan mun ji Allah ya kama su har ma tambaya yake fa hal tara lahu min baqiya shin kai mai jin karatu a yanzu ka taba jin tarihi akwai wani wanda ya saura in Allah ya halakar da al'umma ya dirka su akwai wanda zai kuye ki mutuwa Allah tambaya ma yake kun taba ganin wani a cikin ada ko samudawa da ya rabu halakar wata hukan shewa amsa shi ne babu duk da mukar da Allah ya ba a kuta ba a tsira shi yasa kafin ya halakar ya tura manzo a yi wa'azi a lallashe su a ce kaza a ce kaza in har sun je makurar to abin da zai biyo ya kuma halaka ce ya samu wannan al'ummar annabi muhammadu ne gatun sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ya roƙa mana Allah kada mu ga irin wannan baki cikin ido ya ce Allah ina roƙonka duk abin da al'umma ta za su yi karka halakar da su a lokaci da Allah ya ce na karɓa shi kira ya ce kuma ina rabbaka da bilbil sa kowa ya gama takadarancin sai je sami Allah iya madakatar yana da amma wallahi ba don wannan addu'ar ba da yanzu sai dai wani labarin don duk abin da waɗancan suka yi Allah ya kifar da su ya halakar da su a yanzu ba abin da ba ne sai ma ƙari sai ma ɗoriya a kan nasu amma duk da haka muna nan Allah ya yi wa manzan Allah alƙawari kuma Allah ba zai canja ba ya sadu a wannan al'ummar wanda yake watsi da maganar manzan Allah ya fi kowa hasara hatta kafiran ma ya zai musu rahama hatta makiyar nasa ma da kafiran da arnan wallahi manzan Allah rahama ce gari sa domin ba don shi ba da yanzu ba wannan labari ba shi yake yi da yanzu wani labari ne da ba amma kasancewarsa manzo ɗan gatan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatin lil alamin ai ko ka da Allah ya inji Allah ya ce wallahi rahama ce ga duk duniya gaba daya ba sai wai sai mumini ko musulmi a duk duniya shine mala'ika jibril alaihi salam sai manzon Allah yake tambaye sai yake ce ya jibril da Allah ya ce turo da dai rahama ce ga duniya gaba daya har kai makana ci yace ina ciki wani rasul ina ciki wallahi ban san matsayi na abun Allah ba sai da kai shekaran da muka yi ba iyaka amma ban taba sanin matsayi na abun Allah ba sai da Allah ya yi ba da Allah ya aiko ka ne ke cewa da ni muta'in sama'ani yace ni mai da'a ne sannan kuma amtace zuwan ka ne sai ya fasara mu ina abu ka gani ma na shiga cikin rahmar da sallallahu alaihi wasallam an fahimta Allah ta'ala yake cewa haka nan akadu rabbika idza akada alqura wa hiya zalima idan ubangijin ka ya dimki alqarya tana matsayin azalima to irin wannan kamun yake mata da bata kubucewa a idan ya dinke ta biznu fala yughni anhu man aqabahum shay duk wanda suka dafa ba amfani da zai musu wala yarju shay ko ba wanda ya sai miyar da wannan azaba inna aqrab hakika kamun Allah alim mai tsanani alim ne rtsi ne kuma shedid mai tsanani alim daga alam iya da radadi kamun Allah kuma shedid iya da tsanani akwai hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fito da shi shi ma imam al-bagawi ya fito da hadisin ya jawo isnadin sa iya da tsawo har zuwa kan sahabi abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari Allah ya kare da shi iya cikin kibaru sahaba dattijo a cikin sahabbai lokacin ma da fitina ta yi yawa bangaren sai na aliyu radiyallahu anhu da bangaren muawiya bin abu sufyan suna cikin dattawan da aka sa su a gaban sulhu da wannan matsalar da abin kici yake cinyewa sai aka ce to bangaren sai na aliyu su turo mutum daya bangaren ma'auya su masu turo mutum daya a zauna to bangaren sai na aliyu sai aka turo abu musa lashayar bangaren abusa a bangaren ma'auya kuma aka tura wannan amur bin al'as abdullahi bin amur bin al'as sai aka tura a matsayin wakilin wancan bangaren shi wannan abu musa ashari iya da wata ɗabi'a ya jagoranci al'ummarsa idan an shiga gargada ta tattalin arziki a maida sai kirawo ƙabilarsa duka ashara wani sai ci to kowa ya je ya ɗauko abin da ya je yake kowa ya fito da arzikinsa idan an fito da shi kam sai a tara sa wuri sai araba araba daidai waje da ce kowa ya ɗauko kiyaye sahabbai yan gata ne ba sahabbai sahabbai ba su mai da duniya wani abu ba me miliyan goma wallahi haka zai fito da ita me naira dubu ɗaya ma haka zai fito da ita ba su da munafurci su duk abin da Allah ya hore ma wallahi kam za ka fito da shi ka zo ka jibge me babu ma ya zo sai a haɗa gaba ɗaya a raba bi sauya ɗaya da ya ce ka kowa ya zama da fito da manzan Allah ya ji wannan irin abin da suke yi sai ce homin ni wa alamin su ni ne numa ni ba su ne domin irin gamsuwa da jin daɗi da manzan Allah ya ji da labarin an fahimta yanzu ko za mu gwada wani a masallacin nan mu gwada mana wallahi a gwada sai a raba to irin wannan shi ne abinda abin musu ashari yake jagoranta mutanen su suke yi manzan Allah jin daɗin da yi sai ce homin ni wa alalayo su ni ne ni masu ne kaga magana da kare ke an fahimta abu musa ashari Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa ƙara ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yuli bi zalim inna Allah la yuli bi zalim Allah iya talala ne kamar sake ga azalim yi ta zalincinsa Allah kamar bai sani shi ba ya yi ta abin da ya ga dama haka Allah ya yi iya zalinci iya ƙara lafiya iya zalinci iya ƙara samun kuri Allah ya mai talala ne kamar sani hatta yi za a kazar har lokacin da Allah zai damfi wannan a zalimin lamin yi filitku wallahi ba zai iya kwacewa ba haka manzan Allah ya yi duk wani azzalimi daga iya ƙara lafiya tattalin arzikinsa iya ƙaruwa to ta lalabe kamar su lalabe masa iya kallon su iya kula da shi lokacin da zai damike shi ya rike shi wallahi ba zai kuma shi ba an fahimta ke mazan Allah ya karanta wannan ayar wa kadhalika akadu rabbika idza akada alqura wa hiya zalima inna akadahu alimun shiri haka nan ubangijinka idan ya damike alƙarya a matsayin ta ta azzalima to kamun Allah iya da radadi kuma iya da tsanani kamin Allah mai tsanani ne kuma kamun Allah mai radadi ne sai a sai hallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ya ci gaba da cewa duk wanda Allah ta'ala ko kuma wannan magana ta sayyidina Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali Allah ya kare da shi yake cewa kharajana ala janaza wata rana mun fita jana'iza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ji da mu baqi'a makabarta ta mutanen Madina sai manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam da wani abu mai kama da ice danye faja'a fajalasa summa summa nakasa biha al-ard sai zo ya zauna a gumu sai kafa wannan reshen bishiya a ƙasa su maƙala sai mazan Allah ya ce ma min nafsin manfusa ba wata rai da Allah ya busa mata rai take numfashi illa kan kutiba makana hamiyar janna a wina ba ce ita wannan rantin Allah ya rubuta gwan zamanta a wuta ko a janna in dai Allah ya busa ma rai to magana ta ƙarya ma masauki ko dai aljanna ko wuta illa wa qad kutiba shakiyya aw sa'ida sannan kuma sai Allah ta'ala ya sa a rubuta ita wannan ran yar aljanna ce ita ko yar wuta an fahimta a wannan bayanai za su zo a a ainihin aya ne zuwa ke a waccan ayar ta gaban wannan wannan bayanan zai zo to ubangiji ya ce inna akrahu alimun shadid hakika kamun Allah iya da tsanani kuma iya da radadi na'am ayatu gaba
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود Allah ya ce inna fi zalika al-aya hakika cikin irin wannan kisosi na annabawa da mutanansu akwai aya akwai abin lura ne la ibra liman kafa azab al-akhirah amma ga wannan wanda yake jin azab yake tsoron azab al-lahira duk wanda yake jin tsoron azab al-lahira to irin kissar da Qur'ani ya bashi a baya akwai abin lura a ciki akwai abin da zaka dauka kan lura ka kiyaye an fahimta liman kafa azab al-akhirah sai Allah ya ce zalika yawmun majmu'un lahu nas ita ranar alkiyama ita ce ranar da Allah zai tara mutane gaba ɗayansu yawon majmu'un lahun nas Allah ta'ala zai tara mutane gaba ɗaya wal innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati ma'al da halittar farko da ƙarshe duka Allah ya tafi ya tara mu a gaban sa gobe alkiyama kowa sai ya amsa kiran Allah ya yi ba wanda zai lade to shine wazalika yawmun mashahud ita kuma wannan rana ta alkiyama ita ce rana da ake ce mata yawon mashahud ranar da za a halarci ta kowa sai ya ji ba wanda zai zama absan a wannan rana sai ka ji kamsu wannan kira duk inda kake sai ka ji an fahimta to sai manzan Allah yake karantawa sai na arewacin hadisu yake cewa dukkan ku fa sai an muku hukuna da masaukan ko dai wuta ko aljanna kuma a dukkan wata rai an rubuta mata ita ce abin nan tana da shakawa ko sa'ada ma'ana za ta samu alkhairin al'ahira samun aljanna ko samun wuta duk rai ce Allah ta'ala Allah ya tabbatar mata da wani ko shiqi ya ce ita yar wuta ko kuma sa'ida wanda za ta samu gidan aljanna to sai wani sahabi yake cewa to manzon Allah tunda abin haka ne to kowa ya zauna mana ya aiki ba tiran gidi ran zariya tunda Allah ya ce tiran da aka halice ka amma masauki masaukin ka ko wuta ko aljanna to manzo Allah mu zauna mana kowa ya miƙe kafa inda Allah ya kaddara ma kowa da zaka tsinci kanka sai manzo ce la magana ba haka take ba walakin i'malu kowa ya ji yayi fa kullum muyassaru lima khuliqa la kowa Allah ya kore masa irin abin da Allah ya halice shi a kai idan ka ganka a hanyar alkhairi to Allah ya halice ka daga tafi aljanna idan kuma shari kullum aikin ka shari akwai yiwa gidan wuta ce ba kuma yasa idan ga mutum ya aikin alkhairi kamar murna ka tashi kamar sha'awa dauko dukiya ya bayar lokacinsa komai na san alkhairi da addini to wannan Allah ya yassare masa aikin tafiya aljanna shi kuma wani aikin tafiya wuta baya masa wahala ya bige wannan ya sace kayan wannan ya tona kabari a nan a sa ya yi wa wannan shari ya yi wa wannan kazafi duk abu na shari shi ko mai sauki ne a kusa to irin wannan ka ji tsoronsa an yassare masa hanyar tafiya mutum ya ne kullum muyassarun lima kulika lahu kowa Allah ya yassare masa irin abin da aka halice shi a kansa in Allah ya halice ka dan aljanna to aikin alkhairi sauki zai ba kullum kana kan hanyar alkhairi har ka mutu in dan wuta Allah ya halice ka duk aikin siya ba zai ma wahala ba duk inda ake yi da kuɗi ne da lokaci ne da ƙarfi ne kai wani har bashi ma zai yi aikin siya da kuɗi kaga wannan sai dai ga masa jaje ke an fahimta to wannan shine Allah ta'ala ke cewa a wa zalika yawm mashhud ita ranar alkiyama ita ce ranar da kowa sai halarta wa ma nu'akhiruhu illa li'ajalin ma'lum wa ma nu'akhiruhu illa li'ajalin ma'dud duk wanda yake tsaya ta kasa bai mutu ba Allah bai kama shi ba yace jinkirin da muka yi musu ba kowai bane illa li'ajalin ma'lum face lokacin ma'lum inda ba lokaci ne kawai mu Allah sananne duk abin da ake yi na tsiyatakan nan Allah ya sani kuma ya dan bada lokaci ne in lokacin ya zo shi kenan magana ta kare za ka mutu a yi ko Allah zai iya janye abin da kake zama kake hawa ka kake tsaye da kansa Allah sai ya janye abu in mulki ne sai Allah ya kwanci in dukiya ce sai Allah ya janye ba shi kenan ba dama wannan abu guda biyu kusa su ne suke sa mutane zama masu dagawa masu takama karya masu isgilanci da duk abin da ke na saban Allah wani saban Allah sai da kudi yake to in Allah ya janye ma kudin ba ya zaka yi ai bayan da zaka yi dole ka hakura wani saban Allah giyar mulki tirge za a yi Allah ya hana ka mulkin ba ya zaka yi wa zaka ce wa zaka hana babu da zaka yi shine illa li ajalin ma'adu cewa duk abin da Allah ya na jinkiri to ajalin ma'adud ne ai ne ajalin ma'lum inda Allah wani sanannen lokaci ne abun Allah wanda iya zuwa magana ta gani daga nan ba يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد نعم الله تعالى yake cewa yauma yati akwai wata rana da za ta zo wani yini da zai zo shine yinin alkiyama ke la takallamu nafsun illa bi izni ba ran da za ta yi magana sai Allah ya ba ta izini ga wannan magana da muke yi to wallahi a lahira kowa kurma zai zama ba wanda ya ce buɗe baki ya magana sai Allah ya baki ka akwai wanda za a ce masu yi shiru ba za su yi magana da baki ba sai hannayensu da ƙafa ba su yi magana hannu ya yi magana ƙafa ta yi magana bakin a ce ya yi shiru kuma kana ji hannun ka ya dinga ba da labarin abin da kai shi kana ji kana gani ƙafar ka ta dinga na ba da labarin da ka taka kan je kai abin da ita wannan a kiyama wa su haka za a yi musu al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce al-yawma naqtimu ala afwahihim randa zamu rufe bakunan baki shiru an gane ko wato kallimuna aidihim hannayensu da su za mu yi magana ji Allah wata shahadu arjuluhum kafafuwansu na ba da shaida akan duk abin da suka aikata shine mujrimai suke cewa liman shi shitum alai in mutum mujrimi ne hannu ya zaka min haka kafa ya zaki min haka ya zaki yi wannan magana yace an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay ubangijin da yake biya wa kowa ikon furici mu ma yau ne babu ikon kudu shi hannu ya ce an yi abu kaza da ni an karya da ni an balla da ni duk sai ya faɗa wallahi kafa an taka da ni an ɓuya an yi kaza duk sai sun faɗa shi ne fassara yau mutu wula sawa'i saboda ka bayan allah mu ji zuwa ba allah ba a koyi masa ba ka da wata dabara da za ka yi wa allah bai gano ka ba ka da ita allah ya fi ka sanin kai waye ba ba ka san kanka ba akwai naƙasu a rayuwarka ba abin da ka sani duk abin da zai faru yanzu zuwa an jima zuwa gobe ka sani ba ko za ka shekara dubu a duniya to gaban gaba ka samu da ba kai ba ma yanzu ba kowa yanzu kowa ba wanda ya taɓa ganin gajen bayan da zai yanzu ko akwai wanda ya taɓa gani iya yin ganin baka taɓa gani ba sai dai kawai kuka sa shi mudu duka duba a gani amma idan ka bai taɓa ganin ba a jikin kama akwai na kasuwa ta daga a fahimta kai ne ba wannan ba akwai abu da yawa da na kasu sai an taimake ka ya sa wasu laraba wani balarabe yake cewa al-insanu qalilun bi nafsihi kasirun bi itwali dan adam abinda zaka tsina nawa kanka a rayuwa dan kadan ne duk sauran mutane ne suke ma ko ba haka bane duk sauran mutane ne suke ma duk abinda ya gani in dinki ne ba ma dinka ma ne aka yi kasa in hula ce dinka ma aka yi kasa in abinci ne dafa ma aka yi kaci in allura ce azumti ma aka yi in kwaya ce dura ma aka yi komai ma aka yi to me kike wa kanka nan kama me kike wa kanka ina kasirun bi ikwani al'umma ne da suke tallaba da kai ko kai waye kuwa ko waye kai akwai gudunmuwar al'umma da yawa a rayuwarka ba abin da zaka yi wa kanka saboda saboda haka zauna da al'umma lafiya duk abin da ka taka kai kake takama da shi to in ba al'umma din to abin da kake takama da shi ba abin da zai ba ba abin da zai ba mota ce sai an kira za in ta lalace sai makaniki ya shiga karkashin ta ya gyara za ka samu ka tafi in takalmi da sai an kira in menene sai an yi ma komai sai an yi ma sabulun wanka sai an ma a shanar da za a kunna wuta a maɗa mabe ka ce na sauran sai an ma ita in ka waiwaya duk ba a shana shaguna sun rufe idan ka yi ka zarce ya za ka yi a shana komai sai an yi ma ita allura da za ka cire kaya a kafar ka sai an ma ba abin da za ka yi wa kwalli za ka sa idan ka sai sai an ma komai sai an ma amma inda to wannan kai ne faɗan adam kana da kasu da yawa zaman ka lafiya ka bi Allah ka samu salama kawai Allah ta'ala yake cewa a yau mai ati la tukallamu nafsu illa bi izni ranar alkiyama ba wanda ya yi magana sai Allah ya baki izini fa minhum shakkiyun daga cikin halittun Allah akwai shakkiyai su ne yan wuta Allah ya raba mu da su akwai sa'id wanda za su samu babban rabo shine aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wancan karashin hadisi na sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa mutane ba za su zauna ba kowa yake aiki sai manzo ya ce a kowa yayi aiki domin Allah ya zai yassare ma irin abin da ya halice ka a kansa sai karanta wancan aya cikin suratul layli yake cewa fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra kaga man a'ta wanda yake daukar dukiya ya bayar domin ci gaban addini da al'umma wa taqa kuma yi takawa ya ji tsoron Allah ya gaskata alkiyama to fason ya siru lil yusra dukkan wata hanyar tafiya aljanna Allah da yasare musu ita ka yi takawa ka yi bayar da dukiyar da Allah ya baka ka gaskata alkiyama za ta tsaya to sai Allah ya yasare ma hanyar tafiya aljanna amma wa amma man baki da wastagna wanda ya rowa domin ya azurta kansa ya wadatu da kansa wa kazzaba bil husna ya karyata alkiyama to shi kuma wannan fasannu ya siru hulil usra dukkan wani kunci a lahira to shi an yassare masa biya cikin wannan kuncin duk abin da ake faɗa na wutan nan da bala'in wutan nan to shi baya ganin wala aikin zunubi zai dinga aikata da wani da wancan sai Allah ya ce fa amma lazai da sa'ilu فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله جفاء ما الذين شقوا waɗannan wanda suka tsiyataka a duniya suka yi aikin shari aikin zunubi har ya kai su wuta to ba bin nari su ne ‘yan wuta in ji Allah lahun fi zafir idan sun shiga wutan nan suna da wani irin sauti ne sautun shadid sauti mai ƙarfin gaske rukuki suke duk ɗan wuta kururuwar da za su ta ihu a wuta to kururuwa ce mai tsarnin gaske ya sa ɗaya daga cikin malaman tafsir yake cewa azzafir ne a sautun shadid ne sauti mai tsananin gaske wa shahiru kuma a sautun da'i kamar kukan jaki a fara da ƙarfi a ke ƙarin sheka ta wani irin kukan da 'yan wuta za su yi kina halayen zafirun wa shahikun za su dinga kuka da sauti mafi tsawo sannan kuma in sun gaji su dawo da sauti mafi rauni haka za su dinga yi bara na ƙarewa Allah ce khalidi na fiha za su dawwama a wannan azaba a gidan wuta ma damatin samawati wal ardu wannan kinaye ce ta har abada in dai da sama da ƙasa to ba za a yi musu azaba akwai lokacin da za a za a rufe sama da kasa ai ba za a rasa ba in dai kinaya ce wannan in dai sama tana nan ƙasa tana nan to azaba ba za a daina musu ita ba shine ma damatin samawati wal ardh suna nan cikin fishin Allah da azabar Allah matukar akwai sama akwai ƙasa kaga kuma akwai to ai matukar sama tana nan ƙasa tana nan za a dinga musu azaba sai Allah ce illa ma sha'a rabbu sai dai abinda ubangijin ya so to wannan kalma ta istisna'i malamai su yi ta maganganu akan ta su waye Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka sai abinda ubangijin ka ya so akan zaman su a wuta duk a galabiyar maganganun malamai sun koma akan usatul mu'mini akan mu'minai amma masu sabo idan Allah ya biya bi musu ba Allah bai gafarta musu ba to tabba za su yi wuta za su yi gautar gwargwadon wannan zurbe shi ne illa ma sha abu za su yi gauta amma ba za su dawo ba za a zauna a wutar gwargwadon irin abin da Allah ya yi ba musu shi ne ma'anar illa ma sha abu sai irin abin da ubangijinka ya so game da kasancewar wa'ansu a wuta akwai maganganu da yawa mun takaita ta a wannan ne kawai wannan ita ce magana wanda za ta fi kusa da fahimta inna rabbaka fa'alu lima yuri hakika ubangijinka mai aikata abin da yaso ne fa'al wannan siga ce mubalaga iya aiwatar da abin da ya nufi duk nufin Allah sai ya zartu in Allah ya yi nufin abu kaza to sai ya zartu ba wanda zai iya ba wanda ya sai halarin Allah zartuwa na'am aya ta gaba وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Allah ya ce wa malin da sa'idu an karanta da sa'idu kuma an karanta da sa'idu an fahimta waɗannan wanda suka samu nasara suka samu sa'ada shine samun babban rabo na aljanna Allah ya samu da cikin su sai Allah ya ce fa fil janna irin waɗannan mutane suna gidan aljanna khalidina fiha za su dawwama a wannan gida na aljanna za su dawwama a gidan aljanna ma damatin samawati wal ardu matakar sama tana nan ƙasa tana nan illa ma sha a rabu kama ta kaddama ke sai dai abinda Allah ya so abinda Allah ya so shine farkon zaman aljanna ba za a zama da su ba suna wuta amma za a ɗauko su daga ƙarshe a sa su da wama aljanna zaman su aljanna farkon ne ba za a yi da su ba kuma ƙarshen ba shi da iyaka ina illa ma sha a rabu sai abinda ubangijin ka ya so domin akwai wasu da za su yi turizin a wuta amma gidajen su iyalan aljanna ba za a fara shan lagwadar da su ba suna can suna biyan bashi sannan daga baya kuma Allah ya ce a fito da su a wanke su a dada su aljanna shine illa ma sha Allah kenan an fahimta wannan shine aba'an ghayra majzuz kuma wannan ita ce kyautar da Allah zai musu kyauta ce ba mai yankewa ba ina ghayra maqtu'i ita kyautar aljanna ba mai yankewa ba ce duk abin da Allah ya baka aljanna to kusan kullun Allah ƙara mashi kuma a kullun idan Allah iya maganar aljanna zai ke maganar kamar gado tilka aljannatu lati nurisu min ibadi nurisu a galibiya ai Allah iya fassara aljanna da garu garu to sai malamai suka tattara kalaman duka suka ce abinda Allah yake nufi wallahi ma'ana duk wani wanda yanzu mahaifinsa ya mutu ko mahaifiyarsa ta mutu ko matarsa ko wani wanda zai ci gadansa da ya mutu aka ɗauko gado aka baka daga cikin irin dukiyar da mamacin ka ya mutu ya bari za ka taɓa tunanin zai dawo ya kawa za ka yi wani tunanin to shi ne ma'anar in ka ga aljanna kamar gadar ta kai mai ita ba zai ƙara dawa ya shiga ba shi ne magana an bai magana kamar dai wani naka ya mutu ka ci gado kayan shi ba za ka taɓa kwana da tunanin zai baro kabar ya zai kamar kayan ba haka in Allah ya saka aljanna duk kyautar da ya ma ka ɗauka kamar gada ta ba wanda zai ce na sani ya sani yani a ɗa'an gairar majizuz wata kyauta ce da Allah zai ma wanda babu yankewa a cikinta ba ran da za a nemi ta a rasa ba an fahimta Allah ya ba mu aljanna Allah ka samu na da rabo samun wannan gida mai ni'ima Allah duk abin da zai kawo mana matsala game da samun aljanna Allah ka raba mu da shi Allah ko muna son sa Allah karaba mu da shi duk abin da zai kama na matsala Allah mu kasa samun wannan gida Allah muna roƙon karaba mu da shi a wannan rayuwa ka ba mu ikon tsayuwa kan wannan hanyar da za ta kai mu aljanna Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka samu yi lafiya mu gama lafiya za mu tsaya nan insha Allah sai gobe sai mu dora daga inda muka tsaya a aya ne nan mace 100 da goma kenan insha Allah ko aya ta 100 insha Allah Allah ta eh aya ne nan mace 100 tara nan muka tsaya akan da kuma za mu tashi gobe insha Allah haka ne ko Allah ya samu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kafin a karanta biyoyi muna marabala ne da zuwan ɗaya daga cikin yan uwa malami sawali da kusan shi ne asasa wannan media tamu da zai samu magada da su malam isa su malam abubakar sai ya samu promotion ya yi gaba to amma har yanzu dai muna yin muna tare da shi gaskiya iya bibiyar mu iya sharing din karatun mu a fejinka da yawa kuma kullum wani abin ya rikice muna waya da shi to yau sai ya baro abin da yake taho domin ya kama da ziyara to muna mara bala ne kwarai da gaske wannan alkhairi da ka dasa na asasa wannan media tamu to har yanzu kana ganin abin faɗa da aiki kuma duk inda karatun nan ya je akwai kamashin ka a ciki da mu da kai duka Allah ya ba mu ladan da dukkanin al'ummar musulmai Allah ya haɗa mu a cikin wannan lada Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka Allah ya tsara duk abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ya cimma mana shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wa alaikum assalam Ah, akwai tambayoyi kamar da aka saba da kuma neman addu'o'i Ah, mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam ina so ne kamin ƙarin haske game da ah, zakatul fitr
iya tambayar sa zakatul fitr sunna ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akkada ta kan al'ummar musulmai shine karshen ramadan ana fitarwa da dukkan mutumin da yake karkashin ka a zamantakewa kai kake ci da shi ko a karkashin mulkin ikon ka yake ana fitar masa da mudu mudun nabi guda daya afwan kai sa'i guda daya ke mudun nabi hudu sa'i daya wanda ana ta yawo da su ga sana ana sayarwa kowa ya zai sanannen abu ne to shi ɗaya ake fitarwa na abincin da a galibiyar al'umma suke ci a wannan yanki a galabiya mun kashe saba'in cikin ɗari ne shinkafa da yanzu shi ne abincin da ya fi yawa ko masara ce ne masara ce ita masara ba yadda da dama amma abincin rana a galabiya shinkafa ne yawa ko da ya 50-50 ko shinkafa ta fi yawa ne to a takaice dai duk abincin da shine agalab ana cin sa a kasar ko a garin to da shi ake so masara ce ko Ado. to kowa ya dauka dai a gidansa ko mai kafuci yawa kowa ya fassara gidansa da rayuwarsa da iyalinsa in shinkafa kafuci to in masara kafuci to shikenan duk abin da kafuci a gidanka shi ake so ka fita sannan kuma ko yau aka haifi yaro za a fita masa ba ta da alaka da mai azumi ko mara azumi duk wanda aka haife shi yau ko gobe daga nan har ƙarshen ramadan in dai ba bayan ramadan aka haife shi ba to iya cikin wanda za a fitarwa kuma ana so a fidda ita kafin a je idi a dawo asalin abin shine talakawa ake so a taimaka wanda ba su da abincin sallah a ba su kuma in an ba su a ba su da wuri su masu sarrafa abin da za su ci a sallah ba sai sun shaganta da bara neman abinci ba wannan shine asali kuma sannan tana zama tsarki ga azumi ƙu'umatu lil masakin wa ƙuhuratu lil sa'i maka maza Allah yace ku ci da miskine kar su yi bara domin sallah wata rana ce ta walwala da farin ciki to kar a ce mutum kun bai da abincin da zai matsayin su na musulmi za su da ku ku taimake shi shi ma da ya zauna ya dan meke kafa a gidansa ya dan ba da doka da irin da ake yi. ba sai ya tafi neman abinci ba domin a sa mai farin ciki sannan kuma dan lagau da kai da azumin ka tana zama tsarki gare shi an fahimta kuma ana so a ba da ita lalle lalle har ma malamai sun ce kwana uku ma kafin idi yana ba da ita in azumi ya rage kwana uku kafin ya kare za ka iya bayarwa kuma talakawa ake bi masu bukatar abinci ba biki ake da ita ba ba za a ce ka kai mun da kai ma ba a wanda za ka ba wato sai mara shi da wanda ba shi da shi ake nema wanda dai a takaice shi ne da sauran kuma bayanan da za su ji a bakunan malamai insha Allah Allah wa'ala Allah ya saka da alkhairi a sai tambayarsa na gaba ya ce malam na son kamun ƙarin haske game da waɗannan kalmomi akwai mubarak karim da kuma rahimahullah
a tobarak dai mai albarka ake ne karim ko mai karimci mai girma rahimahullah kuma addu'a ce na Allah ya masa rahama wannan su ne fasaran ɗaiɗaikun kalmomin daga rubutun jami'a na a sai mai takarda na gaba da yana neman addu'a ne ya ce malam muna buƙatar addu'a allah ya taimake mu a kan buɗin kasuwa sai kuma ina buƙatar muhalli a gida kenan nawa allah ya mallaka min da fatan allah ya karɓa mana ibadunmu to amina rabbal alamin wannan bukatu naka da masu irinsu a cikin mu duka Allah ya yasa masu neman jari ko kasuwanci ko aiki Allah ya bada mai alkhairi sannan kuma a wannan masu nema na aiki ko abin da ya kama da wannan Allah ta'ala ya yasa ya samu mai albarka sannan muhalli da kake roƙon Allah ya baka to da kai da dukkan masu bukatu irin naka Allah ya hore wa kowa muhallinsa na kansa ya samu farin ciki da kwanciyar hankali ya samu muhalli da Allah ya bashi na'am a ƙarshe ya ce ina yi wa malam fatan alkhairi allah ya ƙara imani da tsawon rai amin ya rabbal alamin kai ma muna ma fatan alkhairi
a sai akwai wani bawan allah da ya kawo sadaka naira 200 ya ce a sa a asusu marayu da niyyar allah ya jikan mahaifiyar- mahaifiyarsa to amin Allah ya jikan mahaifiyarka da mahaifanmu duka Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu a sai akwai wani bawan allah ya kawo naira 100 da kuma wasu bayan allah sun kawo wani bawan allah shi ma ya kawo naira 20 sai kuma bawan allah da yake kawo naira 1000 a kwanakin nan ya ce yana neman a saka a asusun marayu bukatarsa shine addu'a a wurin malam da kuma 'yan uwa musulmai allah ya bashi jari wanda zai zauna a hannunsa mai albarka lallai wannan ka zama mai dubu dubu kenan yawa kusan ka aiko dubu dubu sau da dama gaskiya to saboda kai da kake wannan aike zuwa ga marayu kai ma Allah ya fatta hama Allah ya buɗa ma hanyoyin samun ka kuma Allah ta'ala ya sanya musu albarka yadda ka faranta musu rai kai ma Allah ya faranta ma rai wajen Allah ya biya mana bukatun mu da kai gaba daya na'am a sai kuma akwai wani bawan Allah da ya kawo dan kunne ya ce shi ma a saka a cikin a wannan asusun marayu din a raba musu shi ma yana neman a sa shi cikin addu'o'i aran ma zan ma gyara ba dan kunne ba dan kunnaye to dan kunnaye yawa ka san Hausa ta gace mu mu yan Kano ne gaskiya yan kunnaye wani bawan Allah ya aiko yan kunnaye jami'in dan kunne ne na'am na'am ya ce a raba marayu ga sunan da yawa yawa da yawa Allah ta'ala ya masa albarka kuma insha Allah sakonka zai isa inda ya dace insha Allah Allah ta'ala ya tabbata mu ya ga zamani mana albarka dukkanin mu nan muna da bukatu abun Allah Allah ya biya mana su dukkanin mu nan akwai abin da muke tsoron faruwar su ko fargaba duk Allah ta'ala ya tsare mu ya amintar da mu Allah ka amintar da mu a gidajen mu Allah ka amintar da mu a masallatayyar mu da gurabin sana'ar mu da hanyoyin mu duka inda muka kasance Allah ka ba mu tsaro da kariya Allah ka amintar da mu a wannan rayuwa ka samu ya lafiya mu gama lafiya duk wanda yake tallafawa addini Allah ka tallafe shi duk wanda yake taimakon al'umma Allah ka taimake shi Allah ta'ala duk wanda yake kawo zagon kasa cikin addini Allah ka ta'ala ka bar magani shi Allah ta'ala ka dora mu akan hanyar daidai ka samu ya lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام